ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته منا قارا جدد قدير الله سبحانه وتعالى didajen wannan yini mai tarin albarka yinin talata wanda yau wata na uku cikin watannin musulunci watan rabiul awal yana da kwana 22 shekarar hijira yau 1444 daidai da 18 ga watan 10 miladiya 2022 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na iya usunna da ke wannan unguwa ta fantami fadar jihar gobe domin ci gaba da tafsirin alkurani mai girma wanda muke bibiyarsa a daidai wannan gini kuma a daidai wannan lokaci idan masu bibiyar masu manta ba muna cikin sura mai namba ta tara a jerin giyar surorin alkur'ani mai girma daga sama zuwa kanta ita ce suratul tauba karatu ya tsaye da mu karshen aya mai namba ta goma sha biyar a makon da ya gabata yau insha Allah za mu tashi aya mai namba ta goma sha shida a dai ita wannan sura mai albarka suratul tauba adaran ma inda Allah ta'ala yake cewa am hasibtum an tutraku am hasibtum an tutraku wa lam ma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa lam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi wala almu'minina walija wallahu khabirun bima بما تعملون a ayat da ta gabata wanda muka tsaya akan ta Allah ta'ala yana magana game da yaki cewa qatiluhum yu'adhibuhum Allahu bi aydikum Allah ya bada doka a yake su kuma Allah iya so ya azabtar da su kafiran da hannayen wa yukuzihim Allah ta'ala yana so ya kunyatar da su wa yashfi sudur qaumin mu'minin kuma Allah ta'ala yana so ya yayi damuwa daga cikin kirazan masu imani sanadiyar yakar kafirai da samun dama a kansu to al'amari ne ba mai sauki ba iya cikin jarrabawa mafi girma a cikin babin imani a ce a fita a yi jihadi musamman jihadin wanda zai bayu a iya samun sanadiyar hasarar rayuka abu ne sai imani ya kai imani tunda ɗan adam Allah ya halicci mu bisa son kanmu da lafiyarmu da dukiyarmu sai dai imani ya fi ƙarfin soyayya da kake wa kanka da dukiyarka da kuma rayuwarka sanadiyar haka da yawa Allah ta'ala ya bayyana munafukai a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanadiyar yaki idan an fita yaki ba uzuri ba a nemi uzuri daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma mutum baya cikin wanda shari'a ta ba su uzuri kamar makahu ko gurgu ko marar lafiya da sauransu to qat'an in dai ba wannan uzurin a shari'a ana yi wa mutum zaton munafirci har in an fita yaki lafiya karo bai fita ba dukkan malamai da ɗaliban ilimi wannan abu ne wanda yake a fili a gare su Isar su ka'ab bin malik wanda ta zuci riyadu salihina wanda ka'ab sahabi ne mutumin kirki wanda ba shi da wani aibi shi dan ya sauya rinjaye shi an fita yakin tabuka bai je ba da lafiyarsa da komai nasa da dukiyarsa da abin hawa amma ku duba yadda Allah ya fishi ya ce a kame kar a yi musu magana da shi da yan uwansa mutum uku wajen kwana hamsin aka yi ba wanda ya musu magana domin Allah ya yi fishi kan abin da suka yi lalle ilalla fita jihadi wanda zai iya zama sanadiyar hasaran rai da dukiya to duk wanda yake a cikin babun imani ana jinjina masa kuma ana ganin lalle ilalla imaninsa ya kai imani kuma shi yasa Allah ta'ala ya tabbatar da cewa su waɗannan wanda aka kashe a wannan tafarki na jihadi fi sabilillah to mutane ne wanda na daban ne a gan Allah subhanahu wataala ko wankan gawa ba a musu ko likafani ba a sanya musu ko sallar jana'iza ba a musu haka kawai za a ɗauke su da jininsu da kayansu aji abin da su a gaban domin darjar su riƙi masu abun Allah to Allah da ya san aikin ba ƙanƙani ba ne to sai yake faɗa wa masu imani cewa am hasibuto yanzu kuna zato an tutura ku Allah ya kyale ku kawai don kun ce kun yi imani ga ku kuma a gaban manzan Allah a zaune wahayi iya sauka wannan kadai shi Allah ya kyale ku kawai babu jarrabawa walamma ya alamillahu alladhina jahadu minkum Allah ta'ala bai bayyana masu jihadi cikin ku ba nan ya alam al-ilmu zuhur kenan Allah ya bayyana ba Allah ya sani ba ku a tuni da mu Allah ya riga ya sani Allah ya bayyana masu imanin cikin ku masu kokari da san addinin Allah ya ci gaba a cikin ku walam yattaqidu min dunillahi wala rasulih waɗannan masu imanin da Allah zai bayyana su cikin ku wanda basiriki min dunillahi wala rasulih basiriki wani Allah ba ko wani manzon Allah walal mu'minina basiriki wani mai imani ba walija shine bidana bidanatan min duniku kamal al-kuffar ittakaduha awliya basirki kafirai masoyinsu ba ba su riƙe kafirai iyayen gidansu ba masu bayyana masu surunsu duk wannan siffofi ne da masu imani sai Allah ya ce wallahu khabirun bima ta'malu hakika Allah ta'ala zai bada labari kan da abin da kuke aikata to a wannan aya kamar Allah yana sanar da mu cewa karfin imanin ka karfin jarabawar kenan kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan ashaddu an-nasa bala'an al-anbiya summa al-amsal fal amsal waɗanda suka fi kowace jarrabawa cikin mutane su ne annabawa su ne kuma kan gaba wajen daraja da ƙima agun Allah a cikin dukkanin halittarsa gaba ɗaya da kuma sun fi kowace jarrabawa sannan sai mabiyansu a imani sai mabiyansu a imani ashe imanin sahabbai a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakan ba zai sa kuma Allah ya ki jarraba su bane a a lokacin ma jarrabawa ta fi tsanani a lokacin ma jarrabawa ta fi girma domin imaninsu ya haɓaka imaninsu level ɗinsu ya ɗaga a kan da sau daga jarrabawar ma za ta ɗaga a kan da sau daga duk wanda kuke zaune da cikin gidan imani da suna kaga Allah iya yawan jarraba hito da alama ya duka imani domin jarrabawa ba ta nuna cewa Allah baya son mutum a'a alama ce ta Allah iya kaunar mutum manzon Allah ya ce mumini ba zai gushe cikin jarrabawa ba har sai ya waye gari a gaban Allah ba da wani kuskure a gaban Allah duk Allah ya yi musu ka taka kaya wani naka ya mutu a kore ka a can a tsangwame ka a can a zage ka a can ka yi asara can duk dai Allah iya so ka waye gari a gaban sa baka da wata matsala ne ka tafi aljanna kawai so da ka jarrabawa abaci mai ɗaci amma kuma tana da alkhairi tana tafiya da abubuwa da yawa daga cikin abin da za zama matsala a gobe alkiyama a gaban Allah to lalle ilalla zaman sahabbai a gaban manzon Allah Allah ya ce kar ku yi zaton ba zan jarabe ku ba zan jarabe ku sosai domin na bayyana wa duniya cewa ga masu imanin gaske a cikin ku kuma Allah ya riga ya bayyana da yawa manzon Allah an bayyana masa munafukai a lokacin sa sanadiyar a fita yaki su dinga bada uzurori wanda shari'a ba da san su ba hakan iya nuna alamar munafirci da rashin imani mai girma kuma dukkan masu imani ba sa roƙon wani Allah ko manzon Allah ko masu imani ya zama to abokin sauransa ne abokin amanarsa ne duk mutumin da ya riki kafiri ko mushiriki ko matsafi ko mujrimi an fahimta daga cikin mutanensa ya zama to shine komai da komai nasa ya ɗau wilayarsa ya bashi to amma alama ce bashi da imani an fahimta duk wanda zai zamto abokinka amininka wanda ya san sirrinka ciki da waje to ya zamto mai imani ne mahasali ma ya bi ka imani abinda ake bukata kenan amma kada ka yarda duk daɗin zaman ku da wanda ba musulmi ba ya san sirrinka ya san amanarka wannan alamar rashin imani ce an fahimta shine walam yattakiru min dunillahi wala rasulihi wala lil mu'minina walija walija shine bi tsanata min dunillahi ku riki wani badaɗi wanda zai san sirrin cikinku daga waninku bitana daga albatsin ne an fahimta ya san sirrinka da cikinka da ka ɓoye amma kuma shi ba addinin ku ɗaya ba ba aƙidar ku ɗaya ba ba musulunci ku da shi ba to duk yadda za ku yi mu'amala ba hana ku ba amma amanarka da sirrinka ya zamto musulmi ne ya sani saɓanin da yawa daga cikin wasu daga cikin manya daga cikin mutanen mu kenan su ɗau sakatarorinsu ko wa'ansu personal assistant nasu duk sai ya ga wanda ba musulmi ba mutumin da ya san shigarka ya san fitarka ya san baccinka ya san farkawarka amma ka rike shi wanda ba kai ba wannan akwai rashin basira wani ku duba ku duba tarihin sardauna mana nan kusa kusa su ma duk wannan matsala ce ta shafe su ba aka hada baki da na kusa da su wanda ba musulmi ba aka ci musu aka kashe su duk yadda kuke da su ba su da amana inda kai musulmi ne sai dai a yi zama dai zamantakewa dai haka ba a hana ba amma a san surun ka ɗari bisa ɗari karka yadda ba musulmi ba to masu imani ba sa wannan akwai makamantan waɗannan ayoyi kamar farkon suratul ankabut da Allah ta lake ci a hasiban nasu an yutraku a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanu Allah ya ce a hasiban nasu yanzu mutane suna zato an yi ko Allah ya kyale su kawai ba jarabawa an ya ƙulu amanna don sun ce sun yi imani kawai sai Allah ya rabar su wa hum la yuftanuna Allah ba zai jarabe su ba ba abin abin ba haka yake ba a lokacin da kai imani kuma jarrabawar sai ta fita da kalubalen sai yalon ku ya fita da a bakara ma akwai makamancin wannan aya أم حسبتم أن تدخلوا الجنة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب Allah ya ce am hasibtum an tadkhulul janna yanzu haka kuke zaton kawai za ku shiga aljanna sallah azumi shikenan ba wahala ba jarrabawa ka mutu ka tafi aljanna walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum kwatankwacin abin da zai kewa magabatan ku bai same ku ba kamar bai tambaye ne ce Allah me ya samu wanda suka gabace mu din sai Allah ya ce masatumul ba'sa wad darra alba'asa kama alba'as kenan alkital yaki sun yi yaki an kashe sun kashe jarrabawa ce wadarra abin da ya shafi yunwa da rashin zaman lafiya da jinyoyi suna cikin addarra sahabbai sun ci karo da wannan an waye gari ma mutum sai waye gari ya kwane ya wuri bai shi komai a cikin shi ba shi da komai ga jinyoyi ga talauci duk kuma ba su bar tafarkin da mazan Allah ya dora su aka ba masatumul ba'sa wa darawa zulzilu Allah ce sai da muka girgiza su ba aka jarraba su mutukar jarrabawa hatta ya kula rasulul ladina amanu ma'ahu mata nasrullah har masu imani da manzon kansa yake cewa yaushe ne ne rasa yaushe ne Allah zaka ba mu nasarar ne alƙawarin nasarar yaushe ne zai zo kun ga lalle jarrabawa ta kai jarrabawa sahabi ya bude baki ce Allah yaushe taimakon naka zai zo manzo ya ce Allah yaushe taimakon naka zai zo babu shakka jarrabawar ba kankanu ba ce sai Allah ta ce ala inna nasarallahi qari babu shakka nasarar Allah tana nan dab da zuwa tana kusa da ku to wannan shine irin rayuwar da manzon Allah suke da sahabbai kuma shine Allah yake hakaito mu ne yake ba mu labari a Qur'ani kuma aljanna ɗaya muke so mu shiga da su ko ba gaba ne yanda suke ta fama fafutukar su a duniya su samu aljanna mu ma ita muke yi amma ku duba kuma yanda rayuwar tasu take da bambanci da tamu bambancin ma ba zai kusantuwa baya kusa da juna ma tabayu tabayu din yayi nisa haihata haihata sahabi ne ba zai kwana ya wuni bai ci ba zai fita matarsa ta ce ka ji tsoron Allah kara kawo mana haramun gidan nan an fahimta wai ba wai tana ba shi oke ɗin ya je duk abin da zai fafata kai a'a ya san in dai haramun ne kare zo da shi gidan ya haƙura suna cewa muna iya jurewa yunwa amma ba za mu iya jurewa zaben Allah ba nana Aisha radiyallahu anha ta ce sun zauna gidan manzon Allah tsawon wata guda ba a dora tukunya kan murhu domin babu abin da za a dora kan murhu ake tambaye ta me kuke ci sai take cewa Aisha alal aswadai muna rayuwa kan dibino da ruwa kawai mun samu dibino mun samu ruwa mun sai mu ci akwai sahabin da tufa ɗaya gare shi da shi da matarsa wanda zai sa su yi sallah ita kaɗai Allah ya ware masa shi ga sai na abu huraira an ce ko tawaku bai bari a duniya bai mutu a masallaci ya rayu a nan ya mutu ba shi da komai duk fa wannan aljanna suke so ba ba wai ba sa son jin daɗin duniya suna son jin daɗin suna son su ma su wole su shakata amma me ya shiga gaban su neman aljanna neman yardar Allah to in ka kutanta rayuwar mu da su yayin kaga ta bayan din yana da tsawo gaskiya saboda ka babu abin da ke gare mu yan wa illa mu jaddada imanin mu kawai mu dinga karanto tarihin magabata domin mu samu salama a rayuwar mu amma babu shakka duk jarabawar da ake ciki yanzu wallahi ba ta kai shafar mai ba ta lokacin sahabbai ba ta kai ba yanzu kawai kuka ne da rashin imani mana yawa duk wannan bala'in da ake faɗar tsadar rayuwa wahala wane ne wane ne da wahala ka ga mutum wai talauci ne tsafa ragen talauci ya sa ya yi kwana biyu sha abinci ba da wahala wallahi da wahala ko yawo kake zaga wani ya jefa da guntun bare daga nauka gaci amma a lokacin babu wannan a lokacin sabai babu wannan saboda ka mu gane idan qur'ani yana ba mu labarin magabata to abin da ake so mu ɗauka izinar imaninsu da kuma manufarsu ta neman aljanna mu ma ita ce a rayuwarmu saboda ka me hakuri ya ƴan uwan mu rage wasu burukan na duniya mu dinga gode wa Allah bisa ni'imar da ya mana Allah ya mana ni'ima wanda ba za ta kirgu ba amma kuma rashin godiri mu yayi yawa da kukanmu yayi yawa yi wa Allah butulcin yayi yawa kai ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da za a dunkule imanin mutanen al'umman nan kaf in ban da manzon Allah a fidda shi gefe daga Umar abin da yau ƙasa a dunkule imaninsu a dunkule iman sai na Abubakar a gefe to imanin sai na Abubakar sai ya rinjaye su gaba daya to amma ku duba yadda ya rayu ko fiya wata bai taba gani ba fiya wata bai taba gani ba haka Allah ya yi rayuwarsa ya kuma ga Allah amma yanzu kai ba kayan sawar ka sun fi kala kaza kana cin abinci da manja da mankuli da waye da wata tsiya duk gashi nan amma su ba san wannan ba ko wannan magi mai tauraro wallahi ba san shi ba balanta na wani 5 alive 10 alive wani wasu ya duk ba san shi ba kuma an ce aljanna su za su samu kai maka ce eh ita kake zo ka samu zai yi ku anya saboda mu rage buri kawai mu rage wannan burin shi burin duniyar na shine gaba ɗaya ke halakar da mu wallahi mu rage in Allah ya baka ni'ima ta halal ba a hana ka ji daɗi ba to amma karka yadda jin daɗin ka ta'allaka da haram idan jin daɗin ka ta'allaka da haram za ka yi da ka yi nadama nadamar da ba ta da ƙarshe kuma wannan rayuwar ko ka sha wahala ko baka sha wahala ba za ka mutu ko kana jin daɗi ko baka jin daɗi ka wani kai ƙari za ka mutu to ga waccan rayuwar ka shirya mata ita ce mata da ƙarshe in an je an je kenan ba dawowa ba dawowa bayan ko ba gyara haka take ita Allah ta'ala ya sa ji da imani to lalle ilalla wani shine sifar masu imani da Allah ta'ala ke cewa zai jarabe mu kada mu yarda kada mu sakankance cewa kawai idan mun ce min imani Allah ba zai jarabe mu a jarabawa tana nan kullun ka shirya cewa Allah zai jarabe ka tunda Allah rantsuwa ma zai jarabe mu din kullum kuma ba za ka yi addu'a ka ce ni Allah karka jarabe ne ba ba zai yi ba sai dai ka yi addu'ar Allah ka bai ikwacin jarabawa amma jarabawa a gumi imani dole ce dole ce ko a kanka ko a kan dukiyarka ko a kan iyalinka ko addininka ko rayuwarka ko garin duk dai duk ɓangarorinka na rayuwa Allah zai iya taɓa ka wani go domin ya tasta imanin ka yi gani annabi ibrahim alaihi salam jarabawa da Allah ya masa hatta iyayensa ma mahaifansa ba musulmai bane ba a lokacin an ce duk duniya su biyu ne musulmai da ginshi matarsa aka yi rayu akwai jaraba da tafi wannan baka da abokin shawara baka da abokin addini ga annabi Musa alaihi salam an jarabe shi da fir'auna fir'auna yana neman sa ya kashe shi kuma ka ce ya koma ya tafi zuwa ga fir'auna haka yi rayu aka yi ta fama har Allah ya ka karshen abin ga annabi ayu jinya ce an ce sai da kowa ma ya guje shi domin jinyar take jikinsa Allah ya jarraba shi ga imaninsa ya kai sannan kuma Allah ya mayar masa da duk abin da ya rasa duk ga sunan abubuwa nan nan nan misalai ga sunan Qur'ani da yawa saboda haka mu yarda cewa Allah zai jarrabe mu kuma Allah ya ba mu ikoncin jarrabawa wallahu khabirun bima ta'malun Allah mai bada labari ne kan duk abin da kuke aikatawa na'am ayata gaba ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون الوقت ده أكي بدر an kama bursunonin yaƙi haddasu abbas babansu abdullahi bin abbas allah ta'ala ya ƙare da shi suna cikin bursunonin yaƙi da aka kama a badar to a lokacin sai sahabai suke zo suke irin faɗa musu magana haka suke aibata su yanzu ba kula da zumuncin da ke tsakaninku da manzon allah ba ba ku yi kaza ba ku yi kaza ba suka dinga faɗa musu maganganu kamar na na na ɓaci rai maganganu da zai sa su cikin damuwa a lokacin sai na ali radiyallahu anhu aglaza ya ya kausa harshe yana musu magana kan kafircin su da yanke zumuncin su fa abbas sai abbas ya ce malakum tadhkuruna masawina wala tadhkuruna mahasinina ya za a yi kuma ku dinga fadar laifuffukan mu kuma ba za ku fada alkhairin mu ba ai duk da ba addinin mu ɗaya da ku ba ai mun yi alkhairi ya kamata ku faɗa alkhairin mu ai kar bakin ku kullum mummunan mu zai faɗa ba alkhairin mu zai faɗa ba sai sayyidina ali ya ce a alakum muhasin kuna da wani abu mai kyau da za a faɗe shi fa qala na'am sai abbas ya ce eh muna da abin alkhairi mana inna na'amuru masjidil haram wa nahjibu al-ka'ba daga cikin ayyukanmu da muka yi kun addininku bai saba masa ba mun raye masallacin ɗakin Allah mai mun raye shi abbas yake bakar wannan mun kare ka'aba mun shayar da alhazai da suke zuwa ziyara ɗakin mun ci da su mun sha da su duk wannan ba alkhairi ba ne in kun faɗi laifinmu na yanke zumunta da kaza da kaza ai ya kamata ku ambaci wannan cikin ayyukan alkhairin da muka yi muwa to daga nan sai Allah ta'ala ke cewa a ma kana Allahu ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallah bai kamata ga masu shirka ba waɗanda ba musulmai ba a ce za su raye ɗakin Allah za su raye masallaci wannan bai dace ba bai halatta ba an fahimta wa'an sun ce ɗakin Allah kaɗai ake nufi ba a yadda kafiri ya shiga haramin makka da kowace irin manufa bai shiga ba a yadda ba wa'an su malamai tabbas sun kwaranta akan wannan amma wa'an su daga cikin malamai musamman kamar irin su mujahid bin jabar irin su imamu qatada bin di'ama as-sanusi sun ce idan masallaci ne wanda ba harami ba akwai wani aikin da dole sai kun nemo wanda ba musulmi ba zai yi sun ce bisa wannan larurar zai ya halatta shigo ya aikin kamar abin da harkar kayan magana harkar wani abu na wayarin harkar wani gini a ce duk ku musulman yankin ba ku iya ba sai shi to bisa wannan larurar ya halatta ku ya toshe yi an fahimta kuma yanzu wannan matsalar ma ina gani ba za a same ta ba insha Allah duk abin da ake nema a masallaci akwai namu wanda suka yi ko mene ne shi saboda ka wannan matsalar ma ta kau saboda ka baya halatta a biwa kafiri izini shigo masallaci har ya taka wata rawa ta ku zo gani a masallaci bai halatta ba wanda shahidi na ala anfusihim bil kufr wanda suna shaidawa akan su kafirai ne sun yadda kafirce suke yi to bai halatta ce sun yi go masallaci sun wani abu ba ba a so ba a buƙatar gudunmawarsu domin inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu ila tayyiba Allah mai tsarki ne baya karbar komai sai abu mai tsarki shahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wancan aiki da Abbas yake kafa hujja a kansa in ma sun yin to Allah yace aiki ne rusheshe sanadiyar me don ba su da imani ba musulmai bane hatta ko a yau wanda ba musulmi bai aikata wani aikin alkhairi Allah ba zai karba ba وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا Allah ya ce za mu gabato da abin da suka aikata duk kowane irin aiki kafirai za a gabato masa ya gani a lahira amma Allah ya ce za mai da shi kura iska ta ɗauke shi kawai ba da wani matabbaci domin ba shi da inda zai zauna babu imani babu musulunci a fahimta to Allah ya ce kowancin aikin da abba suke ta sun gyara ka'aba sun mata kariya sun shayar da alhazai to habitatta amaluhu wani aikin rushashe ne wa finnari hum khalidun in har an mutu ba musulunci to a wuta ce madawwama mutu wuta za a tabbata an fahimta ashe za mu fahimci cewa ka yi aiki ka sa ran Allah zai baka lada to farko sai an samu musulunci na biyu sai an samu imani na uku sai an samu ikilasi duk aikin da za ka yi kasaran samunsa gobe a gaban Allah kiyama sai ya cika wannan sharuɗa amma in bai cika wannan sharuɗan ba aikin ba za ka same shi ba na farko islam na biyu a samu al'iman yin at-tasdiqul jazim ka gaskata cewa wannan aikin Allah ne ya ce ai kuma akwai sakamakon shi na uku kuma ka yi aikin dan Allah ba dan ayyabe ka ba ba don ainihin a dinga kama sunan kai ne wani kai ne wani kai ne ba a kai don Allah kawai to wani shi ne aikin da ake tsara za a samu ladansa amma duk aikin da ba wannan ba Allah ya ce ya rushe kuma ba za ka samu ladansa ba kuma in an mutu ana kafirci wuta za a koma Allah ta Allah ya sani amin na amma ya ci gaba da
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن yakunu minal muhtadin Allah ya ce inna ma ya amuru masajidallah inna ma littahassu abin sani dai kadai masu raya masallatan Allah to man amana billahi sai mutumin da ya imani da Allah duk mutumin da yake hidima wa masallaci to ana kyakkyawan zaton iya da imani man amana billahi wal yawmil akhir masu cikakken imani da Allah da cikakken imani da ranar alkiyama wa aqama sala masu tsayi da sallah wa ata zakka masu bada zakka walam yakshi illa Allah wanda ba sa tsoron wari a cikin halittu in ba Allah ba tsoron da ya dace ayi wa Allah din fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin irin waɗannan asa sun ce a, iza jaa minallahi tafidul wajib idan asa ta zo daga Allah ta wajibi take fa'idantarwa duk wanda suka cika wannan sharuɗan to wajibi ne daga Allah ya ɗauka wa kansa zai sanya su cikin shiryayyun mutane an fahimta na farko al'imaratul masjid a raya masallatai wajen inganta gininsu da tsara su yadda al'umma za su yi ibada cikin kwanciyar hankali wannan imara zahira kenan akwai kuma imara ma'anawiyya wanda za a raya masallacin bisa harka ta ilimi ya zama fagen karantarwa wajen ibada bisa tsarin sunna to duka ba mai ɗayan biyun in ba mai imani ba shi yasa manzon Allah cin hadisin Abu Hurairah wanda yake cikin Bukhari yake cewa da mutumin da rajulun muta'alliqun qalbuhu bil masajid daga cikin mutane bakwai da Allah zai ilmantar da su a irin alarshin Allah akwai mutumin da kullun zuciyarsa na ta'allaki da masallaci me masallaci yake bukata na samu kaza me gudun mota cikin masallaci duk wanda zuciyarsa take da wannan shauƙin masallaci a rayuwarsa da samunsa to iya cikin wanda Allah ya alƙawarin zai inuwantar da su a inuwan aljanna a gobe alkiyama an fahimta saboda haka raya masallaci bangare biyu malamai suka kasa shi akwai imara zahira ko imara hisiya ko imara ma'anawi a kula da me yake gudanar da masallacin ya zamto masallacin iya gudana da tsari na ilimi ana tafiyar da ƙa'idoji na suna da musulunci ya zamto kuma ana ana koyar da al'umma a kawai karantar da su addini abin da ya safi fardo ayin abin da ya safi wajibin su na rayuwa tun daga tsarki alwala sallah ya zamto masallaci iya iya taka gudunmawa wajen fitar da al'umma daga jahilci zuwa ga ilimi abu na biyu masallaci ya zamto ta santa ta alkhairai ya zamto za a iya kulla sulhu a masallaci za a iya tattauna a taimaki wane da wane da wane cikin masallaci za a iya tattauna a jawo wa al'umma alkhairi da yawon masallaci za a iya tattauna a ijewa al'umma wani shari cikin masallaci duk masallaci iya da wannan manufofin da yawan mu mun fahimci masallaci fahimta kasira wanda kawai mu shigo mu yi sallah mu fita kawai a galibi abin da muka dauka kenan idan mun duba asali dukkan wata gudanarwa ta musulunci a masallaci aka fara yinta lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masallaci nan ne office nan ne gun ibada nan ne kotu kai hatta gun daure mutane ma an yi a masallaci domin Sumama bin Usal wannan kafirin da yake sar daidai wa musulmai ya kashe su da manzon Allah ya ce a kamo shi a masallaci aka daure wajen kwanan uku a masallaci masallaci gun tattauna ne domin warware matsalolin al'umma ga ahlus sufa suna cikin masallaci sahabai wajen saba'in da suke haddin alkur'ani ba su da komai manzan Allah sai zo ya ce to lokacin cin abinci ya yi wane wane wane ya kirgan mutum bakwai ko biyar sai shi ku gidan wane sahabi ku ci abinci a can sai ce wane wane wane da kai da wane zuwa kaza ku je gidan wane sai na abahu rake cewa kaf sai manzan Allah ya kirga mu ya tura mu gidan sahabbai mabambanta juna wasan gidan abubakar wa'ansu gidan usman wa'ansu gidan abdurrahman bin au duk dai masu dama dama cikin sahabbai sai na abu hurairu ce kuma ka san karshe sai manzala ce ko kuma ku biyo ni gidana mu ci abinci ne sai na abu hurairu ce wallahi ne buya nake dan kar manzon Allah ya tura ni gidan kuwa gidansa nake so na ji an fahimta to haka masallaci iya bada wannan gudunmawa masallaci gune wanda ake dinke barakoki da yawa in har mun fahimci yadda masallaci yake a shari'a wallahi wa'ansu abubuwan ba sai mun jira gwamnati ko wa'ansu masu kuɗi su yi mana ba za mu iya haɗa kanmu mu dunkule kowa yake sa hannun jarinsa cikin abin da Allah ya bashi mu yi wa kanmu da kanmu abubuwa da yawa ba irin fagen da Allah ta'ala bai sanya yau musulmi ahalu suna sanar da cewa aka ba harkokin ilimi ne wasu malaman jami'o'i ne ga suna harkar aiki wa'an sun girma a wajen aikinsu wa'an sun girma a kasuwa kuma gashi ana mutu ana bar mana yara ana zaune sai a ce liman ya mutu sai a ce ladan ya mutu sai a ce wani mamu ya mutu kuma ya bar yara kanana masallaci ya kasa tattaunawa yaya za a ɗau wannan matsalar yaran sai ana bara ana rike su sai ana kai su gidan marayu a cikinku yake kuma kai ɗin ma za ka iya mutuwa ka bar yaran da mun yi wa kanmu tsari mai kyau wallahi duk matsalar mu za mu iya magance ta masallaci wani kai ɗan kasuwa ne ka san dai wani jarumi ke ba da ya faɗi ya mutu iya da yara ka ɗau biyu mana su je kasuwa ko da ko suna yi ka hana su wannan zaman banzan zaman ballin nan har su zama mutanen banza ɗauke su kaiwa ne ga yara guda biyu sun gama sun ganta suna da requirement za su iya shiga jami'a sabon wasu admission mana kaiwa ne kaza kaza kaza masallaci in mun fahimci irin wannan alkhairan wallahi wani takeicin ba za mu gaishe ba to amma da yawa kawai mun yadda masallaci mai shigo mai sallah mai tafi kawai shi kenan ba abin da ya haɗa mu da masallaci in ba wannan ba to wannan gaskiya fahimta ce koma bayar fahimta a masallaci masallaci gun ci gaban rayuwa ne gun hadara islamiyya ne manzon Allah da ya je garin Madina ba abin da ya asasa in ba masallaci ba ko gidan kwana bai ce a ina zan kwana ba sai da ya fara samun a ina za mu yi gun ibada domin shine gun da in ya gina duk al'umma sun ginu in kuma ya rushe kowa ya rushe an fahimci wannan akwai kasashe da yawa na laraba wanda addini ne a gabansu wala cibiyoyi cibiyoyi santoci na addini wani lokacin ma in ka dunkule sun fi kasar arziki gaba daya santoci na islami sun ta saka domin suna da haɗin kai suna da yadda suke suna gudanarwa mai kyau amma yanzu matsala ta dubu biyar ko masallacin juma'a ne da wahala ta taso ba a yi bara a kanta ko an yi roƙo a kanta ba mu da wani ajiyayyen abu na kota kwana ba mu iya wannan ba kawai duk abin da ya taso mana bara zami a zagaya a nemi taimako wannan kawai muka iya yi ba mu da basirar mu yi hannun jari ne ba za mu dunkule mu samu jari mai ƙarfi da sunan masallacinmu ba santarmu mu bude kasuwa a yi shago a sai mashinan haya a sai motocin haya a yi noma a yi kiwo duk da asusun masallaci wanda wani abin in ya taso wani ma bai sani ba tana an share masa hawaye bai sani ba yanzu ba mu da wannan fikirar ba mu da wannan basirar amma in rayuwar mu ce mun san yadda za mu tsara ta ka bude hannun jari a can ka bude a can ka bude a can amma mun kasa haɗa kai ne wa islam ɗinmu musulunci mu masa mafita sai da bara ƙofar gidan honorable wani alhaji wani shi kenan daga an ga sa'aran masu liman shi kenan sai mutum ya gudu ta baya ce ai taimako suka zo ne ba gaskiya ne mara daga an ga malam ofishin wani wala sun je neman taimako ne amma ka je ka mai wa'azi ka tashi baka ce masallacin mu iya buƙatar golof ko kafir ba ka gani wallahi sai ya ji wa'azin da zaka yi masa amma ka je ka mai bara yau ka mai bara gobe muna da marayu muna da dalibai muna da masallacin ya rushe muna da kaza da kaza dole gajiya wace irin fikira ce ba za mu yi ba wajen ci gaban addini saboda ka wannan kalubale ne gare mu gaskiya duk yan kwamitin masallaci su zauna su yi wa kansu wannan shawarar mu da me za mu fara ko da kuskus wannan wallahi ku fara sa hannun jari ku sai kuskus uku hudu karfin ku ce mun fara ajiyewa masallacin mu wannan naira goma ne naira ashirin naira ɗari a dinga sa a asusu in abin ya girma ku sai na fi in abin ya fara girma in Allah ya samu albarka wallahi sai kun yi abin da ba ku zato ku kawar da zargi duk wanda kace zai jagorance ka addini kawar da zargi a kansa amma in zargi zai dinga yawa abin da zai yi wallahi ai muna tara taimako duk talata dadin ta majiya madan namu dan gasuwa ne amma da irin mu ne almajirai to sai ga dinga zargi mu misali to amma dan Allah kuwa ai duk talata ana neman taimako me ake da kudin to ina ruwanka ina ruwanka da abin da ake wa'ansu matsalolin da ake kashewa kasan a yi sallama a gidan ladan ko a gidan liman sau nawa sati wallahi baka kira ba sai kirgan biyar bakwai wanda za a je gidanka wata matsalar dirashin imanin kankana da za ka yi kai solvent ɗinta amma kai baka na amma kai ne mai tsugumu kuma ai ana tara taimako mai aiki ba mu sani ba wallahi to yana ka sani ai ba layin gaba ne ba za ka sani ba dama saboda kai ba kan mu kiyamu lailiya in wa mu cirar da zargi a ranmu in za ka yi wa Allah aiki kai masa da kyakkyawan ne a kawai duk wanda zai wani abu bayan wannan ya dina kansa ida rayuwarsa wannan in yayi zalunci kansa in yayi ha'inci kansa amma lalle ilalla mu dawo mu farka mu gane masallaci ba sallah kadai zami mu fita ba a'a akwai abubuwa da yawa in mun hada kai zamu samu ci gaba da rayuwa a cikin shi Allah ta'ala ya samu da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da idza ra'aytumur rajula idan kun ga mutun ya ta'ahadul masjida iya sabo da masallaci kullun iya masallaci fashhadu lahu bil iman manzala ce kuma shi dariya da imani duk mutumin da kullun magana sa masallaci kullun burin sa masallaci to manzala ce fashhadu lahu bil iman ku shaida iya da imani hadisin abu hurairah yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man gada ila al masjid aw raha duk wanda ya jijjifi da safe da asuba ya je masallaci raha shine jijjifin yamma ka je masallaci kafin rana ta fada a'adda Allahu lahu manzila min aljanna kullama gada auraha duk lokacin da yayi sammako na yi ta masallaci ko da asuba ko da magariba to a duk sammako dai sai Allah ya tayar mai da masauki a gidan aljanna hadisin Uthman radiyallahu anhu manzo Allah yake cewa man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu ka hay'ati bil janna duk wanda ya gina wa Allah masallaci to Allah sai ya gina mai gidan a gidansa aljanna tamkar masallacin da ya gina haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa a dukkan mutumin da yi sallan asuba a cikin masallaci a jami'i to kana fi zimmatillah iya cikin yarjejeniya da shi da Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa a dukkan mutumin da ya zo masallaci ya yi sallan asuba ya zauna ciki iya a zakar ko karatun alkur'ani har rana ta ɗa fito ya yi raka'a biyu ta nafila to tamkar ya yi umara a wannan yin za a ba shi ladan umara haka mazan Allah ce sallallahu alaihi wasallam akwai falaloli da yawa yayin wa karkashin masallaci masallaci kuma shine za a fara baka ladatin kafin ka fara ibadar in ka fito daga gidanka da niyyar zaka zo sallah tun a lokacin za a fara baka lada za a fara kuma kankare ma zunubi haka manzon Allah ya faɗa tako ne na dama lada tako ne na hagu kankare zunubi har ka je masallaci an fahimta saboda ka masallaci abu ne wanda ya kamata mu ƙara mai abin mu ƙara kulawar mu sosai a kansa da abin da ya kamata Allah ta'ala yake cewa ba masu raye masallaci sai masu imani man amara billahi wal yawmil akhir sana tsaye da sallah a bada zakka irin waɗannan su ne wanda ake sa ran ko wajibi ne suna cikin kimtsatsu shirin mutane a gun Allah na'am aya ta gama
أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين
Allah ya ce a ja'altum sikayatal haji yanzu ku sanya shayar da alhazai da kuke sikaya daga asukuya ne shayar da su ruwa waccan magana kamar tana koma maganar Abbas da yake bada suna shayar da alhazai in sun zo ziyara ɗakin Allah tun kafin musulunci ya karfi ana zuwa Ka'aba ziyara ke suka mai da shayar da wani alhazan wani abin da za su yi alfahari da shi ko su yi wa musulmi gori da shi sai Allah ta'ala ce cewa kwashen ya shayar da alhazai da kuke yi wa imaratul masjidil haram da kuma gina da raya dakin Allah mai alfarma yanzu wannan aikin zai daidai kafin din kafin tashbih ne kaman amana billahi yawmil akhir yanzu ku hada wannan aikin da kuma wanda ya irin wannan aikin iya da imani da Allah da ranar alkiyama wajahada fi sabilillah kuma iya jihadi domin addinin Allah ya ci gaba sai Allah ce la yastawuna inda Allah ba za su taba daidaita ba mun Allah duk aikin da zaka yi wa addini in dai baka da imani to aikin mai imani ɗayan miliyan ɗin naka to na san yafi naka gun Allah ba ma zancen wannan ba manzon Allah ya yi hadisi cewa sahabi ya ciyar da tafin hannu na alkama ko shinkafa ko masara wanda ba sahabi ba sai ya ci da dutsen hudu zinariya bai kai tafin hannun sahabi na alkama ba hadisi ya inganta mutum Allah ya faɗa wannan kaga ashe a gidan imanin ma a gidan musuluncin ma akwai tafawutu daraja da iman akwai hauhawar daraja da imani ballantana kuma wanda ba musulmai ba ba za ka taɓa haɗa aikinsu da aikin mai imani ba ba zai yi ba saboda ka aikin da suka yi a lokacin suna kafirci Allah ko kallon aikin ba ya yi don ba shi da gunda zai zauna ba zai yi daidai ka haɗa shi da wanda ya imani da Allah da ranar alkiyama ba wa jihadi fi sabilillah kuma yi jihadi domin addinin Allah ya ci gaba sai Allah ce la yastawuna inda Allah wanda ba za ka taɓa daidaita tsagon Allah ba wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin hakika Allah ta'ala baya shirya da mutane azzalimai na'am aya ta gaba
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون Allah ya ce allazina amanu wa hajaru waɗannan wanda suka yi imani kuma suka yi hijira wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim suka yi aiki domin addinin Allah ya ci gaba da dukiyoyinsu kuma da rayuwarsu aljihadu bil amwal wal anfus kenan addinin musulunci iya buƙatar ci gaba ya ɗauka ku ya ɗaga wajen amfani da dukiyoyi mu kuma da rayuwar wa'ansu ba da lokacinsu wajen su je su yi ilimin addini domin zo su karantar da al'umma su karewa musulunci bukatunsa a ilmanci wa'ansu ta neman kuɗi domin su yi wa su sharewa musulunci hawaye to da yawa sahabbai da magabata sun nemi kuɗi don saboda wannan manufofin domin su zama to garkuwa wa addinin musulunci duk bukatarsa za su iya share masa hawaye kawai to wannan shine jihadi bi amwalihim wa anfusihim to sai Allah ce irin waɗannan mutane a'azamu darajatan inda Allah a'azam iya cikin siga mubalaga a'azam yafi azim cewa suna da wani lada mafi girma da daraja mafi girma a gun Allah a'azamu daraja ladansu da darajarsu to girmansu ya kai girma a nagun Allah shi ne malamai suke ce ma a azamu darajatan kamar shi ne a darajatan da ce da kunu fil janna aljanna ma ba a hawan ƙasa suke ba a aljanna ma suna cin ƙololuwa shi ne a azamu daraja suna da daraja mafi ƙololuwan girma a gun Allah wa ula'ika humul fa'izu waɗannan kuma su ne masu samun nasara su ne masu samun babbar rabo Allah ya samu da cikinsu to ashe abinda zai saka samun babbar rabo a gun Allah gashi na al'imanu an fahimta wal hijiratu sannan wal jihadu bil mal wal nafs waɗannan idan ka tara wannan to kayi wa kanka mahawa mahawa ta ci gaba a gun Allah subhanahu wataala kuma wannan ci gaban tun a duniya zai dinga samun ka tun a duniya in dai kana da cikakken imani kana da kudiri mai kyau game da addininka kana yi wa addininka aiki riris kuma kana kauracewa abinda Allah ya haramta ma a rayuwarka ta musulmai to babu shakka ka dau matakin daraja a gun Allah Allah zai daga darajarka a duniya kuma Allah zai daga darajarka a gobe alkiyama Allah ta'ala ya samu da cikin su na'am ya ci gaba يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم Allah ya ce yubashshiruhum rabbuhum yubashshiruhum rabbuhum ay rabbuhum yubashshiruhum ubangijin sai na musu albishir ku riba wata kima da daraja a ce ubangijin ka yana ma albishir ai ko a yanzu mutumin da ba ku wasa da shi mutumin da iya da daraja da kima idan ka ce wane kace na me ce albishir ai zaka saran wani abin alkhairi zai biyo baya ko ba ka bane to ballanta na ubangiji mahalici wanda ubangiji iyayi wa waɗancan mutane albishir shi ne yubashirhum rabbuhum ubangijinsu yana musu albishir bi rahamatin minhu iya musu albishir ɗin rahama daga Allah ɗin tun da rahamar tana gunsa yi kuma ya ce zai ba su iya musu albishir za su same ta bayan rahamar waridwan da kuma yarda ubangiji kamar ya ce albishirinku ku ce goro zan ba ku rahama zan yarda da ku kuma zan ba ku aljanna kuma kun san inna wa'adallahi haq alƙawarin Allah gaskiya ne to babu shakka wannan matakan suna kai dan adam ya samu wannan darajar a gaban Allah Allah ya rahama ya masa rahama kuma Allah ta'ala ya yarda da shi kuma sannan Allah ya bashi aljanna kun ga dukkan wata bukata ta mai imani ta kare yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwan wa jannat bayan aljannan ma sai aka ce lahun fiha ai lahun fil janna a gane ko na'imun muqim ya zo bi nakira litta'zim litta'zimi sha'an an ce ga rahama dai na farko ga yarda daga Allah wa ridwanu minallahi akbar sannan ga aljanna sannan bayan aljannar ga ni'imar cikin aljannar kuma ni'imar cikin aljanna na muqim tabbatacciya wanda ba ta gushewa wani malami yake cewa ko da wannan bambancin kadai Allah ya bambanta ni'imar duniya da ta lahira to ya cancanta ka nemi ni'imar lahira ka bar ta duniya duk ni'imar duniya mai gushewa ce an gane ko a duniya zillun za'id mai gushewa ce mai gushewa ce amma ni'imar lahira ba ta gushewa duk abin da ka tara a wannan duniyar ɗayan biyu ne ba ma ba ma abin da ka tara ba ita kanta duniyar Allah ce kullu man alaiha fan wa ya baqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram duk abin da ke kan duniyar ya mata biya kare babu shi an gama Allah ce sai an wayi gari a wannan doron kasar ba abin da za gani la tara fiha iwajan wala amta saf safa Allah yayi level da kasar duk gidajen nan da plaza plaza da wani gonar kaji gonar kifi da waye duk Allah sai yayi level da ita kuma gaskiya bane duk sai Allah ya level da duniyar komai sai ya koma kasa a rama ko kana da gonar kifi ne na gan komai sai ya koma kasa sai Allah ya level da shi safsafan lata na fiye yaujan wala amta to komai sai ya kare shi ya sa a wannan mulkin na duniya da kuke ganinsa wallahi duk wanda yake da mulki a da ko a yanzu idan ya tuna ce akwai ran da zai sauka sai kafi gwajar hankali ba ita ni'imar ni'imar aljanna tabbatuwarta ba za ta kare ba ita ma kanta ni'ima ce amma duk wata ni'ima ta duniya aje ma irin mulki ne na gargajiya haka wanda ba a saukiya sai in kun yi fada da gwamna misali ko shugaban kasa haka ne mana yadda su ma da ba a cire su amma yanzu sarakuna nawa ana cire su sai fada da gwamna to misali ko shi din ne ma wanda ba a saukewa ba tenuwa sai mutun ya mutu to ai akwai mutuwar ai ko babu sarakuna nawa ne suka mutu suka bar kujerar mulki balantana kuma wanda ake dangwala masu ƙuri'a suna nan wanda sun ran da suka hausa sanar da za sauka sun sani abu ne rubutacce yana nan to amma ita aljanna duk talaucinka in Allah ya saka a aljanna to ni'imar ba za ta kare ba lahum fiha na'imun muqim ni'ima ce wanda ba ta da ƙarshe ba ta da ƙarshe ni'ima ce ta har abada tana nan ba ta kare ba ba mutuwa ba tsufa ba wahala kuma ba za ta kare ba aljanna la maqtu'atun wala mamlu'a abin ba zai yanke ba a ce yau babu kaza babu kaza sai ya nemo ba zai wannan babu aljanna ba wannan yaran babu shi aljanna wala mamanu abu za ka nemi abu ka rasa aljanna ba babu wannan saboda ka bayan Allah mu nemi aljanna kun ji dai hanyar da ake neman aljanna na farko al iman bayan imani ka kaura shi abin da Allah ya haramta karamin sa da babban sa bayan nan ka yi aiki riris da diddamar da Allah ya baka wajen daga addinin musulunci in ilimi Allah ya baka daga addinin musulunci da shi in mulki ne in dukiya ce in karfi ne in mawaye duk damar da Allah ya baka kai kokarin ciyar da addinin gaba da ita wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah duk abin da Allah ya baka nemi gidan lahira da shi to in ka dau wannan hanyoyin to tabbas ka dau hanyoyin tsira kuma ka hawo hanyar da za ta kai ka gidan aljanna da ni'imar ba ta karewa wannan kamar satar amsa Allah ke ba mu wasu kis ne wanda in ka rike su kana amfani da su to duk wannan lagwadar da ake faɗa za ka same su lahum fiha na'imun muqim suna da ni'ima wanda ba ta karewa tabbatacciya ai da'im wanda nan a tabbaci ba ta karewa aya ta karshe malam
خالدين فيها أبدا إن الله عنده ajrun azim khalidina fiha abada idan sun shiga aljannan nan za su zauna a gidan aljanna har abada har abada babu iyaka ba ƙarshe abada abinda ba shi da lokaci kenan ba lokacin karewa to duk wanda suka yi ga aljanna suna da wannan wannan wannan albishir din aljanna in an shiga ba a fita amma wuta ana fita daga wuta da yawa ba da yawa ana shiga wuta a fita an ce zai jahannama sai ma an wayi gari an gaba kowa a cikin ta ba don domin a galabiya wuta ce ta masu sako daga cikin musulmai amma su hawiya su sa'ira an gane su lazza to wannan su ne wanda za a tabbatar da kafirai har abadan adili na cikin su amma malamai sun ce jahannama kamar wuta ce ta horo usatul musulmi na walmu'minu masu sako daga cikin musulmai ko masu imani wannan za a babbake sabansa na kuma Allah daga bai kai su aljanna amma ita aljanna in an shiga ba a fita inni khalidina fiha abada inna allaha indahu ajrun azim babu shakka Allah a gunsa lada mai girma yake lada mai girma shine aljanna to inda Allah iya gun Allah mu nema kuma sai ba mu Allah ta'ala ya samu na da rabo a ciki za mu samu tsaya anan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya dauke mu da kansa Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana karya karya ce ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah ta'ala ya ji kanmu ya ji kan mahaifanmu Allah ta'ala ya samu yi lafiya mu gama lafiya dukkan bukatunmu da muke da su a gun Allah Allah ta'ala ya biya mana su duk abin da muke jin tsoro kuma Allah ta'ala ya amintar da mu masu taimakon addini a duk inda suke Allah ya taimake su masu yi mana zagon ƙasa a addini ma Allah ta'ala ya mana maganin su amin Allah ya ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya Allah ya ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya Allah ya ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya duk abin da muke nema a gun Allah na alkhairin duniya da lahira Allah ya hada mu da shi a dan muddin da muke jin tsoro na sharrin duniya da lahira Allah ya raba mu da shi Allah ta'ala mana roƙonka bawa marasa lafiyar mu lafiya ka tabbatar da mu a hanyar daidai ka shirya da mu da zuriyar mu Allah ta'ala ka taimaki malaman mu ka yi riko da hannayensu ka ba su kariya ka rufa musu asiri Allah ta'ala ka ba su kariya daga gare ka Allah ta'ala ka ƙara musu albarka da lafiya سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته salamu